السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau sha biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu kuma yau ashirin da hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da daya a wannan majalisi namu mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaih domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kamar yadda aka saba wannan zai zama majalisunmu na sha uku insha Allahu ta'ala kuma tafsirinmu yana gudana a cikin suratul araf muna fassara aya ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura mai albarka fadin Allah ta'ala da yake cewa wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum bismillah ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يكي تنا من نئمر دي من يسي وإذ ولقد خلقناكم حقيقة من حدثيكو ثم صورناكم سنة مقكيرة حلتكو كما يد بياني يقولان أنا نفن حلتا دكيرة حلتا بابا النبي آدم عليه السلام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم daga nan sai muka ce ma mala'iku su yi sujada ga annabi Adam alaihi salam fasajadu sai suka yi sujada dukkaninsu illa iblisa sai dai shaidan lam yakun min sajidin shi bai kasance cikin waɗanda suka yi sujada ba duk da cewa umarnin da aka ba mala'iku har da shi a ciki duk da cewa kuma ba a cikin jinsin su yake a halitta ba amma Allah ta'ala ya hada shi da su kuma ya ba su umarni duka cewa su yi ma annabi Adam alaihi salam sujada ta girmamawa umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku ba sa saba ma Allah subhanahu wa ta'ala amma iblis shaidan to dama mai saban Allah ne Allah kuma ya kaddara cewa zai la'ane shi shi sai ya saba ya ƙi sujadan nan wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ce illa iblis lam yakun min sajidi Allah ta'ala a wurare guda bakwai a cikin alkur'ani ya ba mu labarin ƙin yin sujadar iblis ga annabi adam alaihi salam bayan wannan wurin akwai wurare guda bakwai duka a cikinsu Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa umarnin da Allah ta'ala ya ba mala'iku a cikinsu hadda iblis shaidan cewa su yi annabi adam alaihissalam sujada ta girmamawa sun yi amma iblis ya ƙi misali a cikin suratul baqara Allah ta'ala yana cewa ne illa iblisa lam yakun min as-sajidin illa iblisa لم يكن من الساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعوا ملائكو دكا ننسو سي سقا فائي سقا يسجد تجيشي عن النبي آدم عليه السلام إلا إبليس لم يكن من الساجدين سيدي إبليس شي بي كسن شي دقا شكما ما سجد أبا أشكين سورة البقرة سي الله تعالى شي إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافر ملائكو دك سكا يسجد سكا أمس أمرنا الله سبحانه وتعالى سكا يبيي إلا إبليس sai dai shaidan iblis aba shi sai yaki wastakbara ya girman kai wa kana min alkafirin ya zama cikin waɗanda suke masu butulce ma Allah subhanahu wataala anan a cikin suratul baqara Allah ya siffanta shi da sukofi na taurin kai guda uku aba istakbara sannan kuma aka ce wa kana min alkafirin aba min aliba aba shine mutum ya kiyin abu istakbara ya girman kai wanda Allah ta'ala ya kore ma mala'iku girman kai cewa mala'iku ba sa girman kai Allah ta'ala ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wal mala'ikatu muqarrab annabi Isa alaihi salam ba zai yi girman kai ba mala'ikun Allah ta'ala ba sa girman kai amma iblis shi tunda ba a cikinsu yake ba a ba sai ya yin sujada wastakbara ya girman kai wa kana min alkafirin kuma ya zama cikin tababbin Allah wanda suka zama masu kin bin umarnin Allah a cikin suratul baqara kenan a cikin suratul hijr Allah ta'ala ya ce illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidi illa iblisa aba sai dai iblis aba yaki an ya kuna ma'a sajidin ya zama tare da masu sujada a bakara an ce illa iblisa ba wa stakbara wa kana min alkafiri a nan cikin suratul araf an ce illa iblisa lam yakun min sajidi amma a cikin suratul hijr sai aka ce ne illa iblisa aba an ya kuna ma'a sajidi sai dai iblis shi yaƙi ya kasance daga cikin masu yin sujada saboda Allah ta'ala bai nufe shi da rabo ba ba yi da rabo yana cikin taɓaɓɓu shi ne ma shugaban taɓaɓɓu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗebe musu albarka ya ɗebe musu alkhairi suka zama ba su da alkhairi to jagoransu shi ne iblis a suratul isra'i kuma da Allah ta'ala ya tashi bayani sai ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tinan iblis ce ya ƙi sujada sai ya ce a asjudu liman khalaqta tsinan ni ne zaka ce in yi sujada ga wanda ka halice shi daga yunku na ƙasa ba zan mai sujada ba ce haka iblis ya ce ma Allah ta'ala a asjudu liman khalaqta tsinan yanzu ni ne za a ce in yi sujada ga wanda kai Allah ka halice shi daga yanku kuma a gaban idona a gaban idona ka halice shi shi yasa daga cikin alama girman kai amma mutum nasiha sai ce a gaban mu ya taso a gaban ku ya taso to sai aka yi mai a ka'ida ta a ka'ida ta nasiha kowa na nasiha kuma ka'ida ta musulunci kowa za a iya masa nasiha a ka'ida ta musulunci ana karban nasiha daga kowa ai ka'ida cewa suke fanzur li zatil qawli la lil qa'ili haka shehu abdullahi yace فانظر لذات القول لا للقائل ككلمي aka faɗi ba waye faɗi ba idan ana kallon waye faɗi to ba za a yi biyayya ba to shi wannan iblis nashi ma rashin kunya ya kai inda ya kai Allah ta'ala da ya isa shi ya ce masa ya sujada to amma lam yanzu ila al'amir bai kalli wanda ya umarnin ba ma wa lam yanzu ila al'amri nafsihi sannan bai kalli umarnin ba abin da ya kalla shi ne sai ya kalli wanda aka ba da umarnin dan shi aka ce a yi aikin dan shi da iblis ya ma annabi adam alaihissalam sujada to umarnin allah ya bi umarnin allah ya bi to amma tun da allah ya nufe shi da kafirci da girman kai da taɓewa da yin asara da lalacewa har abada ba shi ba rahama allah ta'ala to sai da aka ce sujada zai ce a asjudu liman khalaqta tsinan Allah ce illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin illa iblisa lam yakun min as-sajidin illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin sannan a cikin suratul kafi Allah ta'ala sai ya ce fasajadu illa iblisa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih da aka ce ayi sujada mala'iku sai suka yi sujada amma iblis fa fasaqa an amri rabbih sai ya fita daga umarnin ubangijinsa fasaka shine kharaja eh asalin alfusuq shine alkhuruj fita ai suna faɗi da larabci suna cewa fasaka suna cewa suna cewa fasaqatid dajajatu min albaydati ko su ce fasaqa alfirahu min albayda dan tsako ya fita daga kwasfakwai eh shine alfusuq saboda ka fa fasiq an amri rabbih sai ya fita daga umarnin ubangijinsa ga umarnin da aka bashi cewa ne usjudu li adam ku yi ma annabi adam sujada har da shi a ciki amma me kana min aljinni dama ya kasance shi daga cikin aljanu yake baya cikin mala'iku fa fasaq an amri rabbi kawai sai ya fita daga umarnin ubangijin sa yake a cikin suratu taha Allah ta'ala cewa illa iblisa aba shi kuma sai iblis sai yaki a cikin suratu sad Allah cewa illa iblisa takbara wa kana min alkafiri sai dai iblis sai ya girman kai ya kasance cikin kafirai waɗanda suka zama masu kimbin umarnin Allah duk a waɗannan wuraren guda takwas in mun hada da cikin suratul araf namu da muke fassarawa kowanne Allah subhanahu wata'ala ya siffanta iblis da siffofi na taurin kai da girman kai da nuna isa da ƙafafa da burokoko da nuna ni na fi wani to asalin kuma halaka kenan asalin halaka kenan idan Allah ta'ala ya kaddara ma bawa halaka to sai ya rika ji a ransa cewa shi yafi kowa idan ya kai matakin cewa yafi kowa to ba wanda zai faɗa masa ya ji ba wanda zai faɗa masa ya ji ba zai ba za a masa nasiha ya ji ba ba a masa ba a yin wa'azi ya ɗauka shi ke to ciwo ne mummuna Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabu mutum da jiji da kai da kaji jiji da kai zai shiga cikin zuciyarka to ka yi ƙoƙari kai makanka faɗa kakkai kakkai daga cikin manyan hanyoyi na shiriya samun tawazu da ƙanƙantar da kai da jin kai ba kowa ba ne idan ka ji kai ba kowa ba ne ka yadda da cewa kai makaskanci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka kai bawansa ne to me na girman kai ba wani dalilin da ya sa mutum ya girman kai idan mutum ya halici ya kalli halittarsa da ya kalli cewa shi bawan Allah ne to me yasa zai girman kai to iblis tunda ba yi da rabo a lahira sai ya girman kai sai ya kibin umarnin Allah subhanahu wataala za mu ji sakamakon da Allah ta'ala zai masa za a kore shi daga sama kuma Allah ya tsine masa albarka Allah ya jefe shi da munanan kalmomi sannan Allah ta'ala ya sa shi daga cikin waɗanda za su shiga wuta har abada shi ne wanda zai fara shiga wuta daga cikin masu shiga kun ga wannan kenan to daga nan za mu ji tambayar da Allah ta'ala kuma ya masa bayan ya ce ba zai sujada ga annabi adam alaihi salam ba to Allah ta'ala zai ci gaba da bayani sai ya ce ƙala ma mana'aka Allah tasjuda iz amartuk qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khayrun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Allah ta'ala ya ce qala ma mana'aka alla tasjuda Allah ta'ala ya ce ma iblis Ƙala nan zamiri yana komawa zuwa ga Allah ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الله تعالى يشي ينزل تتونا وأكي تكان الله سبحانه وتعالى دا إبليس ينزل دا إبليس ينا دا غبو أوجن الله سبحانه كيف يفدى الله يكي مغانا Allah ya ce ƙala Allah ya ce ma aka me ya hana ka Allah tasjuda da kai sujada in amartuka lokacin da na baka umarni Allah ya ma iblis wannan tambaya ƙala ana khairun minhu yace ni na fi shi ni na fi wanda kace in masujada me hujjata khalaqtani min narin ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tsinin shi kuma ka halice shi daga yambu na ƙasa Allah ta'ala ya buɗe ma Iblis ƙofa domin yanke masa hanzari a gaba-gaba kafin mai nisa cikin abin da ayin nan take karantar da mu na darissa manya-manya shi ne mai ƙa'ida ta fiya hiyarin da ake da ita asali daga musulunci take ba a yanke ma mutum hukunci sai an ji ta bakinsa ƙala ma mana ka Allah ta su da amartuk Allah kai tsaye ya kalli iblis ya ce ma iblis shaidan me ya hana ka kai sujada iz amartuka ni ne fa na umarce ka ba na baka umarni na ce ku yi ma Adam sujada maimakon iblis ya bada uzuri mai kyau sai ya ce ana khairun min ni na fi shi ni na fi shi kun kaga ujubu kenan jiji da kai ru'yatul fadli ala al-ghayr ganin fifikon ka akan wani ce ni na fi shi me yasa na fi shi khalaqtani min nar kai ka halicce ni daga wuta Allah ne ya faɗa ma Iblis cewa wuta ta fi ƙasa hagacin daga nan ya kamata a yi ma Iblis tambaya khalaqtani min nar kai ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tin sannan shi kuma ka halicce shi daga yambu na ƙasa to kaga as-su'alu alladhi yulqa ala iblis huwa Allahu bayyana laka anna tin anna anna an-nar khayrun min at-tin shin Allah ne ya faɗa masa cewa wuta ta fi ƙasa? Kaga ba inda aka faɗi cewa wuta ta fi ƙasa. Sannan idan aka ce ƙasa ta fi wuta, kai wuta ta fi ƙasa, to ana nufin dole ne idan mutum baban shi ya zama babba, shi ma dole ya zama babba. ‘Ya'yan sarakuna nawa guda nawa suka zama lalatattu, ‘ya'yan malamai guda nawa ne ba su zama malamai ba. saboda haka laisa min sharti salahiyyati al-asli an yakuna al-far'u salihan ba sharadi bane dan tushe ya zama mai kyau reshe ya zama mai kyau kana iya ganin bishiya kasanta mai kyau amma ƴaƴanta su kasance na banza rassanta su bushe amma kuma ga ga tushenta ne yana nan har yanzu yana da rai akwai wannan to amma sai ya kalli wannan sai ya bada shubha sai yake cewa ana khairun minhu ni na fi shi khalaqtani min marin ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tsinin shi kuma ka halice shi daga yambu na kasa da Allah ya ce mama naka Allah tasjuda Allah aka kara la malamai suka ce nan an tasjuda wannan ladin sila ce domin a wani wajen a cikin suratul sad Allah ta'ala cewa yi قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت عم كنت من العالي كاجا أنا باب لا أن تسجد بأشي أن لا تسجد با إن وانا على رتشي نازوا قال لا أمغانا قال لا كوما أشكم مغانا بلا ربي ينين هكذا يوا ya zo a irin su la uqsimu bi yawmil qiyama la uqsimu bi hadha al balad fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun kaga wannan la din malamai suna cewa sila ce kawai ai kamar Allah ta'ala yana cewa ne uqsimu bi hadha al balad ina rantsuwa da wannan garin uqsimu bi yawmil qiyamati ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama fala uqsimu bi rabbil mashariq ai uqsimu bi rabbil mashariq to shi ma nan haka Allah ta'ala ya ce ma mana aka Allah tasjuda ai ma mana aka an tasjuda domin ga fassararsa can a cikin suratul shad Allah ta'ala ya ce ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka kai sujada ga abin da ni na halice shi da hannuwana kaga da iblis yana da rabo ya isa daraja a gare shi Allah ta'ala da hannunsa ya halicci annabi Adam alaihi salam kuma bayan haka ya hura ma annabi Adam alaihissalam rai daga gare shi waɗannan falalolin guda biyu sun isa su sa Iblis ya ma annabi Adam alaihissalam sujada sannan na uku Allah ne da kansa ya ce ma Iblis yi ma Adam sujada yi ma Adam sujada misali na kusa kusa da wa da kani ko da ya da kani ko kanninta a gida sai mahaifiyarta sai ta ce yi masu wana wanka ko wanke tukun wanke kwanan da suwa da suka ci abinci idan wannan yayar ko wannan yan wannan wan ya je ya wanke wannan kwanan da kannin shi suka ci abinci waye darajanta mahaifiyarsa saboda waye bada umarnin mahaifiyar ta bada umarni to walillahi masalul a'la Allah ne shi ya ce a yi ma annabi Adam alaihi salam sujada to amma iblis tunda idan shi ya riga ya rufe ujubu ya riga ya cika zuciyarsa jiji da kai da ganin fifikonsa akan wani sun riga sun mamaye zuciyarsa sai ya zama bai kalli wannan ba bai kalli waye mai umarnin ba bai kalli umarnin da aka bada ba kawai shikenan sai ya kalli wanda aka bada umarnin dan shi aka ce ai masa sujada sai ya kalla sai ya ce ana khairun minhu to shine Allah ta'ala ya ce ma mana'aka Allah tasjuda id amartuk ai ma mana'aka an tasjuda lima amartuk me ya hane ka kai sujada ka yin sujada ga wanda ni na baka umarnin ka masa sujada kaga da iblis yana da rabo sai ya faɗi wani uzuri to amma sai ya ba da uzuri kamar yadda al-Imam Ibn Kathir yake cewa uzruhu akbaru min zambi uzruhu akbaru min zambi uzurin da ya bada ya fi muni fiye da laifin da ya yi akwai abin da masu shari'a suke ce ma al'uzrul ladhi akbaru min zamb akwai uzurin da zaka bada a lokacin da aka tuhume ka to yafi laifin ka girma yafi laifin ka girma an ce ma annabi adam alayhi salam sujada yaki Allah ya bashi dama aka bashi dama ta ya kare kansa me ya hana ka kai sujada a lokacin da na baka umarni sai ya ce ana khayrun minhu ce ni na fi shi shi yasa ban mai ba kaga alal aqalla anan iblis ya ma Allah rashin kunya sannan zaka iya cewa shin Allah bai san waye iblis ba bai san waye annabi adam ba yace iblis ya ma annabi adam alayhi salam sujada kaga duk wannan ya kamata ya zo a kwakwalwar iblis da yana da rabo amma tun da Allah ya riga ya kaddara masa halaka da tabewa to ba yi da wata hujja da zai iya faɗi al'imam al'utubi yake cewa iz amartuk a lokacin da Allah ta'ala ce iz amartuk lokacin da na baka umarni ya dullu alama ya kulu hulfukaha hujja ce da malaman fiƙihu suke cewa min annal amra ya tabil wujuba bi mutlaƙahi duk umarnin da ka gani a cikin ƙur'ani ko a sunna to asali ana ɗaukarsa a matsayin wajibi ne in Allah ya ce a yi to asali wannan umarnin na wajibi ne sai dai idan an samu wani dalili da ya zo ya nuna cewa wannan umarnin ba wajibi ba ne mustahabbi ne ko kuma umarni ne na halal domin umarni guda uku muke da su manya-manya a shari'a akwai amrul wujubi akwai amrul istihbabi sannan kuma akwai amru al-ibaha akwai umarni da Allah ke badawa na wajibci tilas kenan akwai umarni da Allah ta'ala yake badawa na mustahabbanci in kai kana da lada idan baka yi ba kuma babu alhaki a kanka akwai umarni na uku shine da yi da bari da daya to asali duk umarnin da aka gansa a cikin Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama malamai da yawa na usulul fiqh sun tafi akan cewa umarni ne na wajibi Allah ta'ala ce wa atimmul hajj wal umrata lillah ku cika hajji da umra dan Allah to wannan umarnin yana nuna cewa aikin hajji wajibi ne Allah ya ce ma annabi sama wa azzin fil nasi bil hajj kayye kuwa ga mutane domin su zo su yi aikin hajji wannan yana nuna umarnin da aka ba manzo Allah sama umarni ne na wajibi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai manzo ka isar da sakon da Allah ta'ala ya aike ka zuwa ga mutane kaga nan umarni ne na wajibi wa aqimis sala ka tsai da sallah umarni ne na wajibi ko wa aqimu ssalata wa atu zakka ku yi sallah kuma ku yi zakka kaga umarni ne na wajibi har sai ka samu dalilin da ya mai da wannan umarnin a matsayin ne ba na wajibi ba wannan na bada haka domin gashi Allah ta'ala cewa ne usjudu li adam ku yi ma annabi adam alaihi salam sujada da suka yi iblis ya ki sai Allah ya tuhume shi ma aka Allah tasjuda iz amartuk me ya hana ka kai sujada ya kai iblis a lokacin da na baka umarni ashe al-aslu fi amri Allah ta'ala aw amri rasulih lil wujub ashe idan Allah da manzansa suka bada umarni to asali ana daukar su a matsayin wajibi ne duk da an sama wasu malaman usulul fiqh suna ganin cewa asali ba wajibi bane al'alamatu shanqiti ibn al-hajj yana fadi a cikin maraqi sa'ud yana cewa waf'al ladal aksari lil wujubi وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب yace malamai da yawa sun tafi akan cewa idan Allah ya ce ayi to kai tsaye wajibi ne sai dai idan an sama dalilin da ya fitar da wannan umarnin daga wajibci wa qila lin nudbi aw al matlubi wasu kuma malamai suka ce a'a idan Allah ya bada umarni to ana daukar sa a matsayin mustahabbi ne har sai an samu dalilin da ya juyar da shi ya mai da shi wajibi wa qila lil wujubi amri rabbi amru rabbi wasu kuma malaman suka kasa gida biyu sai suka ce in Allah ne ya bada umarni a cikin alqur'ani to asalin sa wajibi ne wa amru man arsalahu lin nudbi amma idan manzala sama ne a sunna ya bada umarni to ana daukar umarnin nan a matsayin na mustahabbi asali din nan ana magana asali ne domin duka kowane umarni zai iya yiwuwa a samu wata alamar da ke nuna cewa ba wajibi bane to amma asali in Allah ya bada umarni ba a samu abin da ya fitar da wannan umarnin daga wajibci ba to wajibi wanda bai yi ba Allah zai kama shi mun gane yani saboda haka wannan hujja ce Allah ta'ala ya ba mala'iku da iblis umarni cewa su ma annabi Adam alayhi salam sujada mala'iku su kuma la ya'suna Allah ma amarahum ba su saba ma Allah game da umarnin da ya ba su amma iblis fa tunda tabatse ne shi sai ya saba kuma Allah ya bashi dama ta ya kare kansa sai ya ce ana khayrun minhu ni na fi shi to kun gani ko al-imam ibn kathir yake cewa da yace ana khayrun minhu ni na fi shi min al-udhri alladhi huwa akbaru min adh-dhanbi wannan uzurin da iblis ya bada wallahi ya fi laifin shi laifi Allah madaukakin sarki ya ce masa me yasa baka yi sujada ba ga wanda na baka umarni ka masa sujada sai ya ce wai uzurin sa wai shi ya fi annabi adam alaihi salam subhanallah misali ne ɗalibi sai ya zo sai ya lati a makaranta sai malamin sai ya ce masa wane me yasa kai lati sai ce na tsaya ina wasa na ne a hanya kaga me yake cewa ƙarshe duk abin da za a min amin ko kuma ya ce a ce me yasa me yasa kai latti sai ce wallahi ni lokacin da kuka sa ne bai mun ba ko ma'aikaci a ofis ya latti sai mai gidansa ya ce masa me yasa baka zo me yasa baka zo ofis da wuri ba sai ya ce ni sai na biya wasu bukatuna na tsayayi sai da na gama biyan bukatuna na zo kuma lafiyar shi lau ba hauka ta kama shi ba idan lafiyar shi lau hankalin shi daidai ya kalli mai gidan nan nashi ya ce masa sai da na gama yin duk abin da nake yi a hanya sannan na taho kaga yanzu uzurin da ya bada da laifin da ya na latti na makara tsakaninku da Allah wanne ta girma uzurin ya fi muni uzurin ya fi mu to irin sane iblis ya bada an ce ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk me ya hana ka kai sujada ya kai iblis iz amartuk a lokacin da na baka umarni ka yi ma annabi adam sujada sai ce ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ni na fi shi shi yasa ba zan masa sujada ba kai ka halice ni daga daga wuta shi kuma ka halice shi daga yanku na kasa كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول كما إبليس ياكي مع النبي آدم عليه السلام سجداني yana faɗa ma Allah cewa bai kamata wanda ya fi a umarce shi ya yi sujada ga wanda ya fi ba yana cewa an alfadil wa adamul mafzul ni na fi annabi adam kuma na fi shi ni ne mafifici annabi adam kuma na fi shi to ya za ka yi kace in yi sujada ga wanda ni na fi shi yani la'anahu Allah wa ana khayrun minhu fa kaifa ta'muruni bi sujudi lahu kaman iblis yana faɗi yana cewa ni na fi adam yaya Allah kai za ka umarce ni ka kalli ido na ka ce in yi masa sujada alhali ni na fi shi ba zan yi ba kaman haka iblis yake ce ma Allah ta'ala saboda tabewa da lalacewa Allah ka raba mu da lalacewa Malam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi yace hujjatu iblis fi qawlihi ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin hujjar iblis bai kamata ma a kira ta da hujja ba domin a mantiki suna da suna da suna da abin da suke ci mishi maratibul adilla ko maratibul burhan akwai matakai na hujja akwai abin da ake ce masa alhujja shine abin da kake faɗi domin kare ra'ayinka kuma ya dace da hankali idan kuma an dawo ɓangaren nassi ne ya dace da nassi wane me yasa ka shafi kanka kana alwala sai ka ce Allah ne ya ce ayi sai ka ce Allah ya ce wamsahu bi ru'usiku in kun zo za ku yi alwala ku shafi kanku kaga hujja ce wannan hujja ce ta dace da me ta dace da nafsi wane me yasa ka sa hularka a kanka shi ai an yi hula ne domin a sa ta a kai ba an yi ta don a sa ta a hannu bane kaga wannan ya dace da hankali hujja ce mai ƙarfi wane me yasa ka shigo ta kofa domin ba a shigowa ta window ba ka ganin duk an sama window ba gala kaga wannan ya dace da hankali hujja kenan sunansa akwai abin da ake ce mishi shubha shine mataki na biyu shubha hujjar da ta kama da hujja amma ba hujja bace hujja ce a wajen wanda kwakwalwarsu ba ta da ƙarfi amma wanda kwakwalwarsu ke da ƙarfi to ba hujja bace shubha kenan shubha misali mutum ya shiga musulunci ana koyar da shi karatu ana koya masa kawai sai ka gan shi ran dan yana shan ruwa ana azumi karfe hudu cewa ne ba ka musulunta ba ya ce wallahi na musulunta ce ya ake kake shan ruwa kuma da rana haka baka san azumi ba ana azumi ba sai ya ce maka dama hajjar ruwa ba za a sha ba ai na zata abinci ne kawai za a ci ba a ci kaga shubha ce wannan shubha ce a kwakwalwar shi me yasa ta zama masa shubha saboda bai dade a cikin addini ba kila kila kuma da gangan yayi ya sani amma yayi ne domin ya kare kansa kaga shubha anan za ta mishi aiki ko me aikin da za ta masa sai ka ce a sabon shiga musulunci ne shi amma wanda ba sabon shiga musulunci ba fa yanzu ya ce maka an ya zata baban shi musulmi mamarsa musulma shekarun shi talatin ko shekarun shi ashirin da biyar ko shekarun shi ma ashirin sai kawai ka gan shi kamar yanzu kawai ya zo kawai ya samu fiye wata kawai kwal kwal kwal kwal ya fara shi wani ya kake shan ruwa lafiya baka da lafiya ne ko ka yi tafiya ne baka azumi ne sai ce ina azumi mana shi to shine kake shan ruwa sai ce dama har da azumin ruwa ake yi shekarun shi kuma ashirin a cikin musulunci kaga wannan ba ba hujja bace ba yi da kariya amma wancan shubha ce a wajensa kaga shubha tana aiki hatta a wajen haji annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa me udra'ul hudud bishubhat idan ya kasance an samu shubha za a yanke ma mutum hukuncin haji akwai shubha a ciki to ba za a yanke masa hukuncin haji ba sai dai a sassauta masa hukunci a masa haji a masa ta'ziri misali sai mutum ya zo ya sata da ya sata misali sai ya ga masara an ajiye masara a bakin titi kawai sai ya zo ya ɗauka kiya goma a kiya goma ta kai nisabi a yanke mutum hannu ko da aka kama shi sai ya ce wallahi tallahi kwana goma a gidan shi ba a ci abinci ba ko kwana uku ba ci abinci a gidan shi ba to yanzu alƙali ba zai yanke masa hukunci ba an samu shubha me shubha yayi sata a hali na yunwa to ba za a yanke masa hukunci a yanke masa hannu ba sai dai a masa ta'aziri kaga nan an yi aiki da fadin Annabi sallama ud'u al-hudud bish-shubuhat idan akwai shubha wato maganar da ta kama da hujja amma ba hujja bace ba hujja bace to kaga shubha kenan to sai mataki na uku shine wanda yafi lalacewa shine safsafa safsata kwata-kwata ma bai kama da shubha ba kwata-kwata bai kama da shubha ba safsata kenan lalacewa tunani lalacewa tunani ce wane me yasa baka azumi yau aka gan shi baya azumi lafiya shi lau sai ce ina hutawa ne sai gobe zai yi yanzu wannan hujja ce ta yi kama da shubha hutawa yake yi saffaka kenan kaga wannan kamata yi kafin ya gama rufe bakinsa a gaura mai mayar kaga sai ya huta ga baki ɗaya ce to saffaka to wannan magana da iblis ya saffaka ce a wajen malaman mandiki ana khairun minhu yana magana da wanda shi ya halittar da annabi adam da iblis duka Allah ya halicce su Allah kuma ya san abin da ya halicci iblis da shi ya san abin da ya halicci adam da shi kuma Allah ta'ala bai taɓa faɗa ma Iblis cewa wuta ta fi ƙasa daraja ba, babu wannan, ba a taɓa samun Allah ya faɗi haka ba. Sannan lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam salam bai ce ma Iblis kai kafi Adam ba. Sannan na hujja ta gaba, Iblis ai ƙasan Allah yake domin Allah ya halicce shi, ya kamata ya bi umarnin Allah. to ya za a ya ce ma Allah subhanahu ta'ala ana khairun minhu ni na fi iblis din da kace masa ni ni na fi adam din da kace masa sujada kaga nan ba hujja bace saffada ce bata kai ma a kira ta shubha ba saffada kun ga mun sa guda uku hujja shubha sai saffafa haka malaman mantiki suke kasa dalili da mutum yake kafa hujja da shi domin ya ya ba da uzuri ko kuma ya fitar da kansa akan wani abu ko dai magana ka ta zama hujja kaga karɓaɓɓiya ce na ko kuma ta kasance shubha ka kawo ma wanda kake magana da shi rikici ka sa shi ya hau katanga bai fada can ba bai fado nan ba sai kuma saffada kwata-kwata bai kamata ma a kalli abin da kake faɗi ba to nan malam ibnu taymiya sai ya ce hujja shine dalilin da yasa ne wannan bayanin sai ce hujja iblis hiya batila hujja ce batacciya li'annahu arada an-nass bil qiyas domin anan iblis abin da ya gwara nassi da qiyasi shi kuma qiyasi ba a ba a ba a yin san akwai nassi me qiyasi qiyasi shine ka dauko wani abu ka kamanta shi da wani abu saboda sun yi kama sai ka ba su hukunci daya misali a duka nasosa ba inda Allah ta'ala ya bayani akan wiwi a Qur'ani ba magana wiwi a hadisin manzon sama ba wiwi wiwi bata bayyana ba sai a karni na biyar zuwa karni na shida a lokacin ne wiwi ta zo sannan wiwi wannan abin da ake sha a bugu a maye ta zo ne lokacin lokacin da tatar suka bayyana magol su suka fara bayyana wiwi a cikin al'umma su suka fara shuka ta a kasashen musulmai a lokacin da su Allah ta'ala ya jaraba al'ummar musulmai da su suka mamaye daular musulunci suka kashe sarkin musulunci na wannan lokacin suka tsira kansa a bishiya suka rika kashe musulmai yadda ka san kisan kiyashi to daga wannan lokacin bayan sun kafa daular su ta zalunci to cikin bala'in da suka koya ma musulmai a wannan lokacin shine hadda wiwi shuka ta da shanta to shi yasa malaman fikihun mu na farko zaka ga ba su magana kanta ba su santa ba ba ta a zamanin su to me hukuncin ta halas ne haramun ne wiwi ko to amma kana da aya ko hadisi babu amma kuma aikin ta iri ɗaya ne da na giya mala ibn taymiya rahmatullahi alai a wurare da yawa a cikin littafin sa yace tafu tafi giya sharri ma tafi giya sharri to kaga yanzu kiyasi akai an kamanta giya da wi an kamanta wiwi da giya akwai nassi na giya amma babu nassin wiwi amma da wiwi da giya sun yi daidai a banna to sai ai kiyasi shine kiyasi to ba a yin kiyasi in kana da nassi idan kana da aya ko hadisi ba za ka ce to ka kamanta wani abu da wani abu ba a kawai ayar za ka jawo to shi nan iblis Allah ne ya bada nassi ya ce usjudu li Adam kaga nassi ne Allah ne ya magana da kansa ya ce ku yi ma Adam sujada amma sai Iblis ya kauce ma nassi sai ya koma ina sai ya koma kiyasi ya je yana kamanta wani abu da wani abu alhali ga nassi balo balo ai suna cewa la qiyasa fi mawridin nafs ba a yin kiyasi alhali nafsi ya zo idan nafsi ya zo kawai shi za a jawo a jawo aya ko a jawo hadisi babu kwatance kwatance to amma shi iblis sai ya kauce ma nafsin Allah ya koma yana kwatance kwatance ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ولهذا قال بعض السلف shi yasa malamai magabata wasu suka ce awwalu man qasa iblis farkon wanda ya fara yin kwatance shine iblis a jawo masa nasi ya kama kwatance kwatance farkon wanda ya fara yin wannan shine iblis makarantar iblis duk wanda kaga ya koma kwatance kwatance yake ba ruwan shi da nasi to ɗalibin makarantar iblis ne iblis ne profesan sa shi ya koya masa ya bashi komai domin shi ya fara kwatance kwatance inda ake kiyasi shine inda babu nassi amma inda nassi to ba a kiyasi kawai ka jawo aya shike yanzu ba za ka zo kana mana magana kan hukuncin sallah ba ka zo kana kwatance kwatance aya kawai za ka jawo ko hadisi ba za ka zo kana magana kan azumi kai kwatance kwatance ba aya ko hadisi za ka jawo ba za ka zo kana magana kan da'a ga iyaye ka zo kana kwatance kwatance ba aya ko hadisi za ka jawo duk akwai su haramta riba ba za ka zo kana kwatance-kwatance ba aya ce ko hadisi akwai su amma akwai ababen da ake kiyasi da yawa waɗanda su hukuncinsu bai tabbata a cikin alkur'ani da sunna ba to ana kwatanta su da wasu hukunce-hukuncen da su suka tabbata a cikin alkur'ani da sunna kamar yadda muka buga misali da kiyasi da da da wiwi mun gane ai to kaga shine wannan to iblis shi ya fara yin kwatance a jawo masa nassi sai koma yana cewa to kaza fa in ka ce kaza to kaza da kaza fa shi ne ya ci gaba da cewa wa ma ubidati shamsu wal qamaru illa bil maqayis ba a bauta ma wuta rana da wata ba masu bauta ma rana da wata ba su bauta musu ba sai ta hanyar kwatance kwatance a to in ka ce ka abauta musu to ai sun yi kama da kaza sun yi kama da kaza abinda ka ce Allah da za a bauta mawa yana yi to ai su ma suna kaza suna kaza da haka aka bata shine sai malam ibn taymiya sai ce wa yazharu fasaduha min wujuhin hamsa akwai fuskoki guda biyar da zaka iya tura wannan hujja ta iblis batacciya ce akwai fuskoki biyar da za ka ɗauka ka kalli cewa maganar iblis ɗinnan da ya ce shi ya fi annabi adam alaihissalam ɓatacciyar magana ce fuska ta farko an na hudda an nan nara khairu min atsi ya ce wai wuta ta fi yambu wa ya faɗa mai wa hadha qad yumna'u yace wannan ba zai ba zai yiwu ba fa inna tsina fihi sakina ai a zahiri ma baka bukatan nassi ƙasa yambu tafi wuta Allah ya halicci yanku da natsuwa yanzu wannan masallacin da muke ciki ya zagaye mu da me aka yi shi da wuta ko da yanku da yanku aka yi da ƙasa aka yi wasu ba su gane yanku ƙasa ƙasa ce ta gina masallacin nan ko ba haka bane aka haɗa bulo aka yi cokin aka yi kaza aka zo aka yi filasta da harkar ƙasa ce yanzu wani wajen ma sama pop pop ƙasa ce kaga da sama da ƙasa da gefen dama da gefen hagu da gefen gabas da gefen yamma duka ne ƙasa idan wuta ta zo me take yi sai dai ta cinye wajen to kaga tun anan in kai mai hankali ne zaka gane ashe ƙasa ta fi wuta kaga na farko ce sannan walwaka ƙasa tana da mutunci wuta ba ta da mutunci ba ta da hankali Allah ya raba mu da ita wal istiqrar sannan kuma ƙasa tana tabbata wuta na tabbata sannan wasabat wal imsak sannan da ƙasa ake hada abu a hade ana yin tukwane da ƙasa da wuta ake yi ita wuta abin da ake ma sai dai a dora ta bata ta bata ta bata ta bata tukunya sai baki kaga duk waɗannan siffofi ne na ne siffofi ne na ƙasa amma wa finnaril hiffa ita kuwa wuta balbali gare ta sauki ba ta da nauyi yanzu nan sai ta banna wal hida sannan ga kaifin bala'i wa tsai sannan ga burokoko yanzu nan zaka ganta kawai yanzu nan zaka ji ana iyo wa tsinu fihi al-ma'u wat-tura sannan kuma a cikin ƙasa ake samun ruwa kuma ake samun turɓaya kuma dukkaninsu da su ake rayuwa kaga ƙasa a ciki ake shuka a cikinta almajirinsa ibn taymiya ibn al-qayyim rahmatullahi alai a cikin littafin sa sawaiqul mursala sai da ya kawo hujjoji goma sha ɗaya na fifikon da ke tsakanin yambu ƙasa da wuta cewa ƙasa ta fi wuta hujjoji goma sha biyu kuma kowace hujja daga cikin hujjojin nan guda goma sha ɗaya to tana da kama kwakwalwa ka ga dai wannan gashi akwai mai musu a nan abinda malam ibn taymiya ya faɗi a game da siffar wuta da kuma siffar ƙasa da kaji an mulmula an hada da da ƙasa akai da kaji an bata bala'i ya zo to wuta ce ta zo Allah ya raba mu da ita duniya da lahira sannan nabi ya ce wa in kanatin naru khairan min at-tin kai a kaddara ma cewa wuta ta fi ƙasa a kaddara haka fala yajibu an yakuna al-makhluqu min al-afdali afdala dan an halice ka da abin da yafi ba dole kai ka fi ba ko ba haka bane dan an halice ka da wani abu wanda yafi daraja to ba dole bane a ce kai ka fi kowa fa innal far'a qad yahtassu bima la yakunu fi aslihi domin kakan samu reshi ya keɓanta da wata siffar da asalinsa ba yi da shi misali kana iya samun ɗa ya zama ba kaman babansa ba to a ɗauka cewa wuta ta fi yamɓu wuta ita ce baban iblis yamɓu baban adam misali to ba dole ba ne don wuta ta fi ƙasa daraja iblis ya fi annabi adam daraja kun gane ko ba ku gane ba kamar yadda ba dole ba ne don kai ka zama wani abu ɗanka kuma ya zama wani abu ‘ya'ya nawa ne ba sa bin babanninsu har bahaushe yana cewa albasa ba ke halin ruwa ba kaga ya kamata albasa katte yaji ko amma saboda ruwa na da yaji ruwa ba da yaji amma sai ka gani tun muna firamare sai a ce mama ta yanka albasa albasa ta sa mama kuka kuma a nuno ta gata nan shar da hawaye a idanta kaga sai bahaushe yana cewa me albasa ba ta halin ruwa ba kaga albasa a cikin ruwa ake shuka ta amma kuma me sai ta saba ɗabi'ar asalinta me asalinta ruwa ruwa ba yi da yaji ita kuma sai ta kasance tana da yaji ka gani so da ashe ko da wuta ta fi ƙasa to bai kamata iblis ya kafa wannan hujja ya ce shi ya fi annabi adam ba domin ba dole bane fifikon da uwar shi ko uban shi wuta ke da shi ya zama shi ma yana da shi shi yasa da kaji mutum yana alfahari da iyayensa to ya samu matsala eh la in fakharta bi aba'in zawi hasabin faqad sadaqta walakin bi sama walad haka mai hikima yace in ka zo kana alfahari da iyaye masu daraja sai mu ce kayi gaskiya amma tur da dan da suka haifa tur da dan da suka haifa ba kai halin su ba mana hujja ta uku annahu wa in kana makhluqan min tin ai ko da annabi adam alayhi salam Allah ya halice shi daga yanku kuma an yadda cewa wutar ta fi yanku faqad hasala lahu bi nafsi ruhin muqaddasati fi ma sharufa bihi to ai Allah da kansa ya hura mai rai yanzu iblis ba zai kalli cewa Allah ne ya hura ma annabi adam rai ba kaga hura masa rai da Allah ta'ala ya bashi daraja ko da ƙasa asali ba ta da daraja kaga wannan hujja ce ita ba hujja ta hudu annahu makhluqun bi yadayi Allah Allah da kansa ya halicci annabi Adam alayhi salam wannan ma ba daraja bace a wajensa ai ya kamata iblis ya kalli wannan sannan hujja ta biyar annahu law furida annahu afdalu ko da an kaddara cewa iblis ya Adam faqad yuqalu ai ana cewa a larabci ikramul afdali lil mafduli laysa bi mustankari duk usama wada ba gajiyawa bane shine da Hausa duk usa kai dogo ne cikakke hal cikakke halitta kake da ita amma wata rana sai ka duk usama wada ba gajiyawa bane kila ma ka duk usa masa ne domin ka mika masa abin da ya kasa karba an kana tsaye saboda kai kana da girma zaka miƙo ma wada wani abu ba zai iya ansa ta haka ba sai ka duk usa ka mika masa ka gajiya kenan to kila da iblis ya fahimci haka da aka ce ya masa ya ma annabi adam alayhi salam sujada kama tun da Allah ya riga ya kaddara masa asara da tabewa shikenan duk bai kalli waɗannan hujjojin ba sai ya ce ana khairun minhu ni na fi shi khalaqtani min nari ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma sai ka halice shi daga yanku malam ibn al-qayyim yake cewa inna mu'aradat al-wahyi bil aql mirathun an shaykh abi murrah a kawo ma nassi ka zo kana kawo kwatance kana kawo tunani na kwakwalwarka to asali ka gado ne daga kakanka da ake ce mishi abu murra waye abu murra shedan alkunya sake na baban daci ba baban daci shedan kaga nan malamin malamin qayyim sai ya ce masa ash-sheikh sheikh ne amma sheikhu ne sheikhu dalalati eh sheikhu min najd tsohon najadu kenan shine iblis ai fa huwa awwalu man aghadha as-sam'a bil aqli shine fakkon wanda ya gitta ma nassi hankali aka kafa masa hujja ta nassi Allah ya ce kai sujada sai ya ce a ni a hankali na nafi nafi adam to duk mutumin da za a jawo masa nassi ya zama yana kawo tunaninsa na kwakwalwarsa to malaminsa profesinsa shine iblis amma musulmi abin da ya wajaba a gare shi kenan shine idan an jawo masa an ya kulu sami'na wa ata'ana ka ce mun ji kuma mun bi Allah ya faɗi shi ce da haka sahabbai suka samu daraja sayyiduna Umar kame da al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya fitar a cikin sahihin sa wata rana wani mutum ya zo garin Madina tabi'i ne sai ya samu wani sahabi sai ya ce masa dan uwansa ne sai ya ce naga kana da fuska a wajen sarkin musulmi ka kai ni ina da bukata a wajensa to shugabannin da ba su kulle kofa ganin suna da sauki in kana son ganin shugaban duniya ga baki da amirul mu'minin ba za ka sha wahala ba yace ara anna laka wajhan inda hadal amir naga kana da fuska a wajen a wajen wannan shugaban namu yana saurara ka ina da bukata ka raka ni wajensa ashe gaula ne ana shiga ya kalli sayyidina Umar radiyallahu anhu yace wallahi innaka la tu'tina al-jazal wa la tahkumu bainana bil adl yace kai azzalimin shugaba ne ya kalli sayyidina Umar yace masa haka kai azzalimin shugaba ne la tu'tina al-jazal baka ba mu abin da ya kamata a ba mu na haƙƙin mu a matsayin mu na talakawa wala tahkumu bainana bil adl sannan baka hukunci tsakanin mu da adalci kaga ya ce shi azzalimi ne yana tauye musu haƙƙin su sannan kuma abin da ya shafi adalci baya yi sayyidina Umar radiyallahu anhu yaga ba shi aka ci ma mutunci ba office aka ci ma mutunci domin ana kara office ko da baka kara alfarmarka ba idan aka ci mutuncin shugaba to ba shugaban aka ci ma mutunci ba a ka'ida ofis ɗinsa aka ce ma mutunci an nuna cewa ofis ɗin bayi da daraja kenan duk wani wanda zai zo haka za a masa fa arada umar an yaka alai sai sayyidina umar ya ka ya nufin ya finciko shi ya koya masa ladabi sai wannan wanda ya rako shi ya ce ya amiral mu'minina isbir ce ya sarkin mu'minai da Allah ka yafe mishi har ka dau mataki a kansa inna Allah ta'ala yaqul khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahili Allah ta'ala yana cewa kudil afwa kai riko da yafiya wa amur bil urfi kai umarni da abu mai kyau wa arif anil jahilina ka kauda kai daga wawaye gaulaye wa hada min al jahilina wannan gaula ne da na san zai haka ni ma da ban rako shi ba mai riwayan nan da yake bada labari sai ce wallahi ma jawaza ha umar yace ina jan wannan ayat sayyidina umar ya sanyi bai tsallake wannan ayat ba sai ya ma sayyidina umar shaida sai ce wa kana waqafan inda kitabillah sayyidina Umar duk abin da ya nufin yi ka ja masa aya to sai ya tsaya to haka ake son a zama amma a ja maka nafsi sai ka ja ka kawo tunane tunanenka to irin na iblis ne ana khairun minhu bayan an ce usjudu li adama Allah ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya sa mu fi karfin zukatan mu Allah madaukakin sarki ya hana mu son zuciya akwai sakon masallaci ko na ko bai wani